الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara haduwarmu a markas ahli sunna wal jama'a wanda ke gwalkar kada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar sai muna juma'a biyar ga wata na rabi'u sani hijira shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda ya dace da ishirin ga watan sha ɗaya shekara dubu biyu da ishirin a darasi da ya gabata mun tsaya aya ta sittin da biyar cikin suratul kaf in sha Allah yau za mu tashi aya ta sittin da shidda cikin suratul kaf in sha Allah kayan nan akwai tambaya ta dan uwa ne ko armi ne ke bukata kayan shigo dai aka yi ta cewa ‘yan mata ne guda biyu iya san armi ne sai wai ɗaya ta yi cikin banza ta ayu ɗaya kuma wadda aka aiwa ce babu armi wacce ce a ciki ya kamata ya zaɓa tambaya ce kun gane wannan matsalar mazinaciya ta ayo a banza da maganar iya da aka haifa a banza ita dai warko mazinaciya da ta haihu a banza idan ta tuba ga Allah ta koma ga Allah
ba a magana dogo baya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga mana at-tawbatu tajibu ma qablaha kuma Allah ya kirayi bayi wanda suke ya ibadatu asrafu Allah kirayi ya ibadatu allazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a Allah kirayi idan bayina masu barna kan ku yanke kamar samun rahama ta Allah inda kun tuba Allah yana gafarta da shi gaba daya kuma za ka ce tuba ta wanke abin da ya gabata kuma yawa wani abu a al'adamu wanda an samu ko cikin fahimci addini wannan misali da misali ya sata ko wannan da ta yi zina ko da karunci ta a musulunce bayan wanda ya lahi ya tuba ka aibanta shi tsawon lahi shi kai ne mai lahi a wajen Allah kai ne mai lahi a wajen Allah aibanta mutum da lahin da ya gabata baya aibu ne ba ƙarfi wannan al'ada ce ya kaka haka mai gori ma da tsohon karo ce ko tsohon ɓarawo ne wannan aibu ne kai ne gudun kai da tsakanin kai da kuma zama lahi tsakanin kai da Allah abin da ya huce ya huce babu lahin da ya girma a wajen Allah kamar shirka da Allah kuma samu labarin wanda suke magabata yau ana koyi da manganunsu a kowanne yake sata yi a wurin sata ma ita yi wa'azi fudai bin iyali fudai fudai bin iyali fudai da cikin iya cikin a sata ya je ya je wani gida ya ji ana karanta aya alina ne lazina manu a ta shagalu min zikirillah iya sata ya ji aya wa'azi ka sata ya sabko da katanga ya zan babban masu wa'azi kun aiki koyi da shi a duniya ba magana an tuba an kare kenan eh misali annabi sallallahu alaihi wasallam amma wata haji akan tayizin da kakanta annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya sunna kama sallah bayan tayizina nabi ta ba wannan tuban da ta daya ita ga dukkan mutanen Madina gaba daya annabi mata sallah dan wa a takeice magana mutum ka kun dan dai mutum ya tuba ga Allah da gaskiya tuba to ba da kuma magana baya kuma magana yin zina ita daman ba ta shiga mulkin ba daman ba ta shiga ballaki a wajen Allah Allah subhanahu wataala ya ga mana wala tazir wa tazir wata ukhra Allah bai kama wata rai da lahin wata rai kenan ko an sanar ko annabi manzala ko ya bayani sai da bin zina min wata na don shi dan zina bai da alaka da yan wani kenan akan wani abu da biyu tambaya da kai akan addini addinance annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba mu kiyasi na armi ba bi ce ba ka armi ya shari'i alibait karamin ɗaya mai kuɗi karamin ɗaya malami karamin ɗaya wali da annabi ga maka ba ga mai ilasali a sai alaka da za ta di ma buce addini kur kenan wannan tambaya da kai addinance duka wa'annan guda biyu ba su bane ba ta yi zina ta tuba ta ahe ta hanyar zina ba su bane ba addini aka ce kuna idan wani wanda ka tambaya ka diba wace mahi addini kuma idan ka bar wannan kashi kuma al'adar garinku ana aibanta a ce da ko ɗanzana ne ko kuma al'adar ce ta gari jajinta ga yan garin kuma amma da a sharance addinance babu laifi duka bin babu laifi sai bangare na biyu yan uwa wannan sai ta ga yan uwa za ga mutane da yawa mutum iya san addini amma wata matsala take zuwa kan mutane wasu soki a yanzu a gaban nan sai ya karatu ya hada shi ayoyi ko surorin qur'ani ya yi larabci ya koyi larabci da kuma duhara washe zama ta kware a a haka bane yan wa sharadin zama waliyin Allah ba bai kasa larabci kusan ba magana ta larabci a zama waliyin Allah babu wani sharadin cikin addinin Allah ya kasa ya koyi zama da dan haka abinda ake bukata yan wa kyauta imani mutum ya imanin shi ilimi daban tsarin ilimi daban amma alaƙar bawa da ‘yan wayo misali kai yau akwai maka la'ilah illallah ga fadalar la'ilah illallah ga fadalar wa annabi salati ga fadalar ƙarar ƙorani an ce ladan malami hasana ɗari ce ko talatin kai zaka goma ko ladan halar da zargewar labarin inda za da kusa sama bakwai ƙasa bakwai da abin da cikin za a ɗaura kan la'ilah illallah tana gehi zata da jaye su an ce ya ta malam kai in ka hau da take ka hau na hudu ladan daya
babu ta malam daban ta wanda daban abin da ke nema kurin ka san ma'anar ta kurin subhanallah subhanallah ta malam daban ta jahili daban subhanallah ce ladan da kuma ajin Allah kada ka san me ka hujji kurin dan jiya sai baka magana sai ah abin sai malamai ba haka bace ba sai kai alka ga malami wannan qur'ani akai hadisi dubu akan shi wallahi sai kai shi kusa ajin Allah sai kai shi kusa ajin Allah Allah laka ta imanin mutum da Allah kuma ka bai kama cikas ke ba da Allah dan kai ba ma nemi bane ba dan ka sallah cikin da ka sallah kai awa bula kana kana kullu Allahu ahad dalilin da kan da bakara me mutum wajen Allah duk dai ne ba ta tabarin da ba sallah ce da baka lada awa nawa kai eh mai ya diba niyya niyya malamin da taka haka kan mu samu kasala ne ibadar Allah maganar ibadar Allah santar Allah daban ilimi kuma ƙarin ilimi daban la san ba ibadar jahilci ba muna maganar ilimi abin za ka yi ibada ka karanta ko a koya maka kalma ɗaya zama nan ta ka saba kun kai da kurum za baka lada ka ba kowa ita sallah kai da annabi sallah sai baka lada irin da kowa haka wake nan rishin karatu kai kama ci ka suke ibadar Allah ko neman kusanci a wajen Allah ko neman shiga layin waliyan Allah ko ya zama waliyan Allah ya ba Allah ko kuma karatu abin ne da kullun ya ta yi kuma karin fadala ce Allah ta muke mu bismillahir rahmanir rahim
قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم هو درسي دي غباتا mun zo muna cikin bayanin annabi Musa alaihi salam da shi da yaran shi Ishaq bin Nun amma da arwa ta Imam Bukhari mun je mun dauko bayani tun da bayan da Musa alaihi salam iya cikin karatu an mai tambaya muna alamun nasawari ilimi a cikin mutane ya ci ana wannan abin cewa shi ne ko ilimi ganin annabin Allah ne ba ma'ana annabi ce Allah ya zarge shi da bai ce ba Allah wa ala Musa alaihi salam Allah subhanahu ta'ala ya bashi umarni a gwada mai wanda ya shi ilimi a cikin ba a cikin mutane kamar da Imam Bukhari karuwa ya makaranta sati da ya gabata cewa ka tahi wani wuri magamar teku biyu za ka gamu da wani bawa daga cikin bayan Allah cikin bayina wanda ya ka ilimi Musa ya nemi ya zai gama da wani bawan Allah dai bayan tambaya da yadda aka bashi damar ga zai gama da wani bawan Allah ka ɗauki kihi ka sa cikin zakuminka dai daga wannan kihin ya rai a nan za ka gama da wannan bawan Allah mun karanta tun sati da ya gabata sun kamo hanya da shi da yaran shi sun zo wajen inda yake magaman tekun biyu inda kihin iya daga cikin sango kurin ya walaka ya tashi ya kware a cikin ruwa shi musa iya barci yaran shi iya gani ji iya bi ruwa amma maki duk inda ya bi wurin bai gamewa ya kama kowa su ya tahi kamar tiyo abin mamaki amma hikimar allah didin an mamakin da musa ta salam da ya tashi yaran bai iya mashi babin da ya gani sai bayan sun yi tahiya mai nisa kuma sami tambaya ina abinci sai a lokacin na yaro buɗa zakumi ya tana da maganar abincinsu wajen suka yi barci jiya a nan wannan kihi ya iya kallon kihi ya tashi ya rai ya shiga ruwa ka zaka zaga musa dai musa ta ayi damun wannan tahiya ita ce muke nema dama wannan wurin da ta gani daman nan ne inda muke ta yi damu za ta zo shi na lalace a nan kuma sai suka jawo da baya suka komo da baya suka basu suka biyo sansu mun zo daidai da sun zo sun yi sallama musa alaihissalam ya yi sallama ya yi zo wurin ya yi wani mutum a lullube ya lulluba musa ya sallama sai hadir ya ce wane ne a nan duka jin sallama a nan waye ya ce musa ya ce musa ban isra'il ya ce yi a nan da yake da zinance magamarsu Khadir da Musa alaihissalam a nan suka haɗe inda Allah ba Musa alama ya zo ya samu wurin sun haɗe shi da Khadir da Musa alaihissalam. Zai kisa mukin za mu tashi yanzu mu ga yaya haɗuwarsa ta zamanto. Adarama.
قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا
Ƙwala lahu Musa, Musa alaihissalam ya ce ma wannan bawan Allah Khadir wanda ya isko cewa halattabi'uka ala an tu'allimani mimma ullimta rushda nan zai ya neman uzini na cewa shin zai yi in bi ka ga manuwata akan ka karantar da ni ka sanar da ni akan abin da ka sani na shirya an ta yana akwai rashin girman kai duk matsayinka za ka nemi ilimi inda ilimin da baka shi ko yan waye ko da kai shi ko wajen ɗanka ne a nan cikin sayar bukhari a nan salasan ce lokacin da musa ya gaya makadir wannan magana ya ce musa innaka ala ilimin inni ala ilimin allamanihin zaho ma da maka iya ni ma'ana ina kan wani ilimi wanda Allah ya sani kai baka da wannan masaniya kuma kai ma wani ilimin ka wanda ni ban san shi ba ya za ka yi tambaya shi za mu zaka ce kenan zai zai yi to bayan haka Musa alayhi salam bayan ya ga Khadir ga manuwan shi bin Khadir na neman ilimi shi ne to yanzu ga uzurin da Khadir ya kawo mu Musa alayhi salam qala innaka lan tastati'a ma'a
قال sabra إنك لن تستطيع معي صبرا wa kayfa tasbir وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا qal Khadir kenan ya ga Musa alayhi salam da ya tambaye neman tahiyya da shi neman ilimi qal innaka lan tastati'a ma'iya sabra yace kai Musa ba za ka iya ba ba ka iya hakurin zama da ni dalilin wancan magana da ya ga mishi ilimin kowa nashi daban ne kai naka daban bin sani ba na daban kai baka sani ba zaman zai wahala shi yasa ya ce mai akwai wahala ba ka iya ba sai ke bashi musulun kakai mamaki na ce maka ba ka iya ba ya ce wa kai fata sabiru ala ma na tuɗi biyu kubra ya za ka yi haƙurin gani ka kyale akan abin da baka da masani a kan shi shugaban da wani ba a san ba a san magana ba a san tambaya ya kare ya san musa biyu zai yi haƙuri ya za ka yi haƙurin zama da abin da baka da masani a kan shi ka kasa magana a kan shi تدرك لموسى عليه السلام قال
قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا
zai wani zuwa yan wani kusa ce tana kwantar da mu da ladamin tahiya tahiya zama da malami kuma neman ilimi neman karuwa ko lamari da mu'amala da mutum kuma matsayin shi ka bi sharaɗin da ya gama an so an so da aiki kyau zamantakewa idan ka saba ko matsala za mu tana magana insha Allah kan mu shiga yawo da yawa don mu zama to akan akan kissar mu sai ta kyau kenan yanzu Musa alaihi salam da Khadir ya gaya mashi akwai wahala abin akwai wuya da wahala qala satajidni insha Allah sabira wala asilaka amra yace wannan magana da kawadi ba alfatir zaka samu mai hakuri kimana zan yi hakuri in Allah yarda ba alfatir in Allah yarda zaka samu mai hakuri wannan yan uwa magana komi ba mun karanta a baya duk abin da bawa zai yi abin zuwa ga Allah insha Allah bayan mun karanta diba magana Ibrahim alaihi salam da Annabi Isma'il ne don da ce ya ya ce ya bona ya inni ara fi mana nan nasa boka fanzu ma zakara kala ya bata fal batuma me yace ka tajiri insha Allah muna sa muna sa ne ko awan ya kama shi Ibrahim alaihi salam akan yanka dan shi ya ba dan labari ya dana na samu labari amma an samu umarnin yanka an gwada mana murfi yanka ka zai gurin so yanka ka yanka ka zai kuma Allah rashin wani yanzu annabi Allah ne ce baba kai abin da kai abin da ka zaka da ba ce ma kai gurin kai ni kuma Allah da zaka sami cikin masu hakuri kaga Allah da in Allah da kai mutum bai gwada ci a mugu zamu iya ka a sama jaraba ba jaraba ya fara ka tsere ka kasa eh a zo bala'i yanzu mu zamu tare shi a Allah baka hakurin zama dai sannan ba suke haƙuri suke addu'a ko a jin yaƙi lam sabbitina eh Allah ka tabbatar da mu sabbita ka da mana wasu ma lakam kafirin Allah ka tabbatar da mu mu tabbata kun ga mana sana kan kahuri kenan Allah tabbatar da kai in ba ta muku Allah ba ko wala kenan Musa alaihi salam ya ce ma Khadir satajidni insha Allah sabira Allah ya yarda zaka sami mai haƙuri kan wannan abin da ko kenan zan yi haƙuri zan yi haƙurin tafiya da kai haka kin wala asilaka amala kuma ba na sa wala da abin da kace in zai zama ka biyayya zama ka da'a mai mun ne mai ilimi da matsayin ta Musa a hidda da Musa alaihi salam ya khadir daraja Musa alaihi salam iya cikin mulazim na rasul annan Musa amma ga shi ya jojo da keshewa kuma iya iya ce zai bi da mu shi kisan karuwa da shi kuma ce zai bi sharadi shi ba zan saba maka ba mu tayi akan haka da haka wannan hanya ce ta neman ilimi me yace
قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا to yanzu musa alaihissalam alƙawarin da ya ɗauka na cewa insha Allah zai haƙuri kun bai sa amma umarnin khadir shi na lokacin nan sai kiga mai ga babban sharadi qal fa in ittaba'tani fala tas'alni an shay hatta udita laka min dhikra in kuwa har ka yarda zaka bi ni to ga sharadi kaka tambaye ni an shi ko ma me gana yi kaka tambaya me za ka kaza za ka kaza don kai kaka mun tambaya hatta udu shi kan mun zikira sai inni lokacin da na baka labarin da kaka kaza kaza da nayi ga dalili an ta hatta da gaya har lokacin nan kai hakuri me kake da magana kake magana kai hakuri har lokacin da ni na baka labarin wannan kaza kaza ga dalilin shi haka ya ajiye sharadi kuma Musa alaihi salam ya doka ya rata yanzu kuma ya tahiya eh ya tahiya
فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا
yanzu musa alaihissalam da khadir an kama hanya yanzu an aje magana an aje sharadi ko ya yarda malam da almajiri fantalaka Allah ce sun ga sanin gaba ba a gabanka ga musa da khadir sun kama hanya an ce daga nan maganar almajiri ta kare yanzu magana ake tsakanin da magana wancan yaron musa ta kare za ki ba shi bawon kun labari tsakanin musa da wannan bawon Allah fantalaka Allah ce sun kama hanya da Musa da Khadir ga sunan suna tahiya kamar abin a gabanka hatta idan rikiba fi safin kharaqaha har suka zo suka hau wani jirgin ruwa annabi sallallahu alaihi wasallam cikin bukhari ya labarin cewa lokacin da suka kama hanya da suka zo wajen wannan hawan jirgin ruwa sai dace da cewa waɗannan masukin masu aikin jirgin ruwan sun san hadir don haka an yakan da kai hadir ba wani ɓoyayye ba ne irin aljannu yake ba aljanni ba ne ba mutum ne cikin mutanen ila a wani gari yake musa bai san shi ba kama ce maka malami ne a wani gari ba ka labarin shi aka ba ka labari akwai malamin a gari kaza kuma ta ɗauka sai hadir wani wani ɓoyayyen mutum ne a su ƴan jirgin ruwan sun san hadir da ɗan karkararsa ne a ne yanzu ya ce suka zo a biye ba amsa ba haka ne ba labari ba ko biyu suka ɗauke su shi ne hatta idan raki ba fi safin haraka manzala jami'in suka cika cikin jirgin ruwan sai hajjar da zuwa kirkitan musa alaihissalam da sun san jirgin ruwan kenan ta sai wani tsuntsu ya zo ya tsamfaci ruwa daga saman batu ya koma yanzu don hajjar wata karnar zuwa musa ya kaca musa da ni da kai kaga yadda wannan tsuntsu ya ɗauko teku ya ɗan tsogono da bakin shi tsuntsu a cikin teku duka ilimin naka da ilimin na gaba a ilimin Allah kamar da kasan tsuntsu in ya rage yana a cikin teku haka ilimin da yake kin ba ba wani dino ilimi na kada kada gare mu kama kama kenan akwai naka kenan wata matashiya ce kowa shi man Allah sani shi kuma kowa kada ya lokacin ilimin Allah kaga ai Musa Khadir ya san ilimin Allah gaba da Khadir wani ba Allah ne wanda ya san komai na Allah a'a dan kadan ne a cikin ilimin Allah Allah ba su wannan ruwa kwacin sai Bukhari yace daga nan kenan yanzu an hau jirgin ruwa kurin Khadir da ya diba jirgin hidima na allon jirgin sai ya balle shi gurin fatta kire shi to musa alisalam wannan abin da ya gani sai ya kasa wuri ya yi mace anabta anabta mantuwa ce ya ce yau shi za mutane suka samu jirgin su kyauta suka samu jirgin su kyauta ka kusa wani banna ka cire mata wani wani abin al'alai shi ne ta kala a karakata ha litugulik a halaha laƙarshi ta shi'an imra yanzu za ka cira musu jirgin ruwan kurin don ƙarshe in jirgin ruwan za su halaka in jirgin ruwan za su halaka gaskiya abin ka ce mana kenan mana da ka ji ita shi'an imra ka zo da mugun ka zo da ba'ama gaskiya abin da ka gaskiya da kawata abin da haka musa ya annabi ta yamanci ya kada ce wani kan magana kada tambaya mun kaga ne kace ka wada kace mana ya banna ya zo banna ba qal yace qala alam aqul innaka lan tastati'a ma'iya sabra
yace izinin shi قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا
قال ينزل موسى عليه السلام sai ya warka ya ya ta mota ya ya banna ya abin da saba ya saba magana shi ya saba ma abin da ya alƙawari na bai magana bai tambaya qal yanzu kenan shi malamin ke da Musa kawo na maganar قال سيخدر يا موسى ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا دا من بانا كيا مكبا كاهم متاسو كك تنبين إلم لك أبن زي وحالة تهيا كك تنبين كوني kace baka iya kace kace ka iya ne baka iya kace baka hakuri baka yi hakurin abin da baka da masana sai ka tambaya to ga cewa abin nan jama'a idan ka fada ka saba ma abin da ka fadi na ka saba yanzu musa kaf ya ce ƙara la tu a hitni bi ma nasi ya haƙuri mara ya haƙuri kenan kaka kama ni da lahi mantuwa ce ne mancewa ce ne la ta hitni kaka kama da lahi abin da na mance wala tu hitni min amal musara musa na akwai dan jira dan sahi maka na alama mana kaka dora ma abin da zai kaka dora ma abin zai man wahala a gaskiya kaka dora ma abin zai ban wahala kace kada kallon annan iyali shi shi da musa ya kallon annan iyali ce kan haka ɗora mun abin da zai mun wahala ba na doka dan yayi abin da saba wa sai saba ma abin da sai dan wannan aji akwai karantarwa duk abin da yake ke na malam dan iya malam Musa alaihi salam iya aiki da shari'a a zahiri iya aiki da abin da sai a ilimin shari'a banna ta kadiri shi za a tsaya ga mishi ilimin kowa daban ne wani wani ilimin da musa bai shi aka san da hadir shi wani ilimi ne wanda hadir musa babu shi a cikin a cikin a wajen bai da wani wani ilimin ba da cikin attaura wajen shi amma kuma wani ilimi daban wani bangare ne kuma Allah ya san da hadir shi kenan anan musa ya aiki za a shara'anta da laifi ne za a laifi ne ka bakar banna ka yari sai musa banna magana ya za a yi ka banna ba mana zama alheri ko ka zo ka tsaya mutum ka tsaya mutum kuma ka ce kan magana ka sai ka dora ma ka dora ma abu da ba ka dora ma ka dora ma abu da ba zan yi hakuri gaskiya abin ya zai ba wahala dan akwai na kana kalaba nan kyale haka Musa da Khadir ka dora ma abu da zai ba zai mun wahala kenan na akwai jan hankali irin wannan abun wanda shi bai kyale ba kenan a cikin irin walida dan ya kalaba nan ga kyale shi Musa kan haka da ya magana kenan wala ta hudu min amal musulun kaka dora mun kaka gama da abin zai mu wahala cikin lamarin mana cikin lamarin tafiya da kai shi kenan yanzu hadir ya haƙuri musa ce mantuwa ce fantalaka ko akan har aka cigaba ta yanzu yanzu an ƙare jirgi فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا
yanzu kenan da an ƙare ɓangaren jirgi musa ya kasa haƙuri ya ce mantuwa ce an yi dai ɗan haɗa kuma an ci gaba fantalaka zikinan da musa da khadir sun kama hanya yanzu daga nan an bar magana jirgin ruwa an sabka zagunan ci annabi ta cikin riwayar ta ta Imam Bukhari yanzu kenan sun sabko da ruwa ana tahiya saman ƙasa shi fantalaka an kare tahiyar ruwa an ware ta ƙasa yace sun kama hanya hatta idza laqiya ghulaman faqatala suna cikin tahiya hallotun suka iske wani yaro kurun hadir musa ya kawai kama ku ya cire kan kun sai bigi cikin yara kun ya wari ku ya cire kan kun kai ya kallon musa a kisa kuma yaro kare abu mamaki mani musa ina bakato ne a cikin abu yawon dawo yaro karami cikin yara karami yaro cikin yara kun ya kama ce ya kashe a gaban musa shi na ƙayar annan musa ya ce a ƙatalta nafsan zakiyatan da kai nafsan da ƙarshe ta sha'an nukura kurin za ka she rai yaro ba abin da ya zakiyatan kun ba ku ba wanda ya kashe ka gaskiya ka zo da mugu abin kyama gaskiya an naka ya ga musa ba ya kuri musa ba dama shi da kai ga macen kakka sa kakka ma da fa'a da mana ya kuri to ka zama ya wani ya wata sabuwar ya kashe yaro a musa ta gaskiya ka zo da abun kyama abun mummuni gaskiya shi ne a nan hadar shi ma ya ɗan ƙara kabarin magana ƙan alam a قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا na'am قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا
yanzu musa ya haɗu da magana mai zahi ga malam lamta khadir annabi allah ne khadir qal alam aqul laka innaka ka san hukunci alam aqul laka ta alam aqul laka to ga kalkar magana alam aqul laka innaka ya shi man khadir ya ya magana ya mata zahi zahi da zahi mai riddi dama ba na ga maka ba lalle cewa innaka lalle kai lan tastati ya sabar baki da man laka masare baka iya zama da ni an ce na annabi ya ce hadir ta bi da zaki ta annabi ce shi ma hadir ya yi da zaki daman na gama tsari in na kallon tastatiya kai ba za ka iya zama zama da ni ba ka baka guri baka guri zama da ni daman na gama haka nan musa kuma zai bai ya ce mutuwa ce ya ce mutuwa ce ke da yanzu shi ne kayan ya musa ya ce to yanzu in sa'adutuka an shi'in ba'adaha daga yanzu na yarda in na sake tambaye ka wani abu da kai fala su sahibu na yarda kenan ka barni kenan ka tare ni shikenan marabu daga yanzu in na ƙara yi na ƙara wata to shikenan na yarda ka ka ka haɓar zama da cikin arabu a wasu musa da haka ya ce kuma kada ba lakata min na duniya uzura musa kan shi ya ba ta ya ce gaskiya ka ba uzuri gaskiya ka ban daman ka gaya mana uku ka in tambaya na tambaya ɗaya har biyu daga uku shikenan amma za a haƙuri a haƙuri zuwa ta biyun a haƙuri a ta uku amma yanzu zai biyun wani a haƙuri eh amma daga gaba daga na ƙara shikenan malam ni mana da a kore ne mana arabu ne shikenan yanzu kenan an ajiye magana a wuri na biyu an ƙare magana jirgi musa mantuwayi an zo ta biyu an yi kisa musa kasa haƙuri shi mutum magana kaga kada kallo a yi kisa abin akwai matsala kisa ne aka ba lamma na gina gina ya ƙyale ga kira shi musa kasa ya shi a kasa haƙuri to yanzu da kenan an ƙare da ya ga mai ce ya mai kashe ya rike alƙawarin bai tambaya ya ƙare musa shi kenan yanzu daga yanzu na yarda kama uzuri gaskiya fa gaba in na ƙara shi kenan ya watsa ya rabu daga nan kuma sai sabon sabon tahiya فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقاما قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا
yawa ƙura'ani ke nan haƙura'ani ne ke ko mai ayyuki kama ma ka a gabanka kama ne a gabanka na ka shigar nan ka ɗauko kisa ta ta wa'annan ta waye malam wane kisa wane wani bani isra'ila ka ɗauka ta ba kai ba'ala duk abin duk abin ya rikice gaba ɗaya a ƙura'ani saka yake gaba ɗaya saka kama a gabanka ake abu yanzu dai mun kare magana kisan yaro an yi magana an kare musa yarda ya kuskuren tambaya yanzu a ci gaba da tafiya fanfalaka zikirin mun kare magana kisa an kare har zama kuma ina hanzu ba bayani ba hanzu ba bayanin dalilin kashe cire jirgi ba bayani game da kashe yaro musa ya guri an ci gaba shin fantalaka sun kama hanya hatta idan ata ya ahala ƙaryatin da ta kama ahala suna tafiya kuma yanzu har suka kai wani gari da suka je garin istata'ama ahalaha ba su da abinci sun nemi irin haƙƙin baƙo da yake da shi a gari a wajen 'yan gari su ba su abinci fa'abau an yi daifu ‘yan gari suka ƙiya marubuta ne suka hana su abincin baƙon ta kuma san cewa yadda cin haƙƙi na musulmi kan musulmi magana ziyafa na ce don gaje wani gari yunwa ta kama ka ba da yadda ka iya ko sata kai ka halaka ce in dai tuwo ne shi yasa a nan sallasar ke cewa duk wanda ya shiga wata garka ko gona ka bukata mai gona bena shari'a ta baka dama ko muro shi ka cikin ka cikin cikin yunwa amma ka kaɗa wata sa'a da shi ka kai guzuri kuma ka ci halaka haka kana ta yaka su sai dabbobi ya kira muke yi shuru muke yi shuru kana da yunwa ka kaga ka saka cika cikin ka ka kaɗa wata guzuri wadda an baka halaka da kaci shirya ta baka dama ko ko da dama a hannun ta mai haka yanzu kenan musa da khadir sun shiga wannan garin istata'a ma ahala sun nemi yan garin su ciyar da su abinci fa ba su kaki an yi da yi masu kaki ɗaukar bakwantar su suna cikin tahiya fa wajada fiha jidara da musa da khadir sai suka samu wata katanga yuridu an yanka tana neman haduwa ta karkata za ta fadi faƙama ba ta faƙama mu ba a faƙama nan aikin hadir ne shi ya kama kuma da kanshi sai ta da wannan katanga nan ibi da kasir haka yana ka taɓa sai mika neman ba irin wannan wurare mutan saba kansa wahala ai wani suna karanta wata adda ai wani gaza ba ruwanka kullum ta ka kama haka wani tambaya wani gari ne a wani gari na ga abun da talakal ba lalace bige bige babu nasi a kai talakal ba lalace don wani da inda da bukata suka ce da Allah ya labari gari kaza ne da adda da karanta ismu azam ne kai kullum ta ka kama hukurin ruwa ya jika da laka ya tada ya tokare ta addu'a ce ya daga ta ba ruwanka kurin shi da kada kan kurin ya kada ka tanga kurin Allah ci ba amma kun tsaya nan ka kanka ba kanka wala abin da ba ka nasi ka ci karra ka shiga ga gama qur'ani kisa sarada ka gama qur'ani da kariya ma lokaci yace kenan wannan katanga da mata wadu ta wadi fa aqama sai ta da wannan katanga khadir to anan ne shi Musa alayhi salam abin da haushi kun zo gari kuna jin yunwa kun ne ba ku hana kuma ka zo haka masa aiki katanga nan ga katanga su shi a nan ƙara musa ce mashi to anan musa ya tune gaman cabe amma abin ya mai ciwo a makin wata hanya ya zama dabara dabara gehe gehe ya ce laushi ita da ta hasta ali ajira mala inda ka so da ka amshi lada lada aikin ka kaka ana a zahiri bukatun musa bai a ce inda mala inda ka so malam da ka amshi lada aikin ka kin sai ga bai kamata musu a banza ba biya hakuri a banza ba su hana abinci amma bai cewa ka bisa kai bai mai wada bai ce bisa kai ba amma shi abin a gege yi amma dukkan magana da ce me yasa ya wani me yasa ya magana to daga nan ne dan shi maza sa daga cewa Musa da ya hakuri da Musa mu labari to Musa da ya hakuri ba ne mace da ya hakuri yanzu kenan Musa da sallallahu alaihi wasallam لو شئت لاتخذت عليه اجرا عند كاسو ده كام شي لادن حقك قال انا سخذت موسى قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا yanzu kenan khadir malamin Musa alaihi salam yanzu ya ya shi ma yanke ta abin da shi ma abin da kai mai karu ya ida ta qal hada firaqu baini wa baini to wannan magana ta ka da kai ta wata hikima hikima da wani wani inda ka so daga wannan ita ce rabuwa tsakani da kai an kare eh rabuwa ta zo ba ci gaba amma abin da ya daga ya gabata sai unabbi'uka bi ta'wil ma lam tastati alayhi sabra yanzu daga nan an tsaida amma abin da duk muka yi wanda ka kasa hakuri da wannan ga maka wanda ka kasa haƙuri ka ƙyale ka gani ka ƙyale ka kasa tun zan baka labarin me dalilin kowane a cikin su ka yi shurara mu ji me dalilin cire jirgin ruwa menene dalilin kashe yaro me dalilin wannan ta da katanga da aka yalla ce أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا na'am an wa wannan kakku mace ta mutum ka ta maganar cewa hadir ya tabbata cewa annabin Allah ne da akwai nan masu neman ba wali matsayin da ba su da shi ya ai wali ne don su binne wani abu cewa wali zai yi abin da adam ma bai ba da abubuwan su darajoji ga wali abin da ya wuce darajar su ta wani abin annabi hadir an hadir annabin Allah ne don abin da yake iya yi ne da ilimin Allah mun san ilimin ilimin annabi Allah ka san da shi abin da Allah san da bawa shi ne yake da shi ko abu na gaibu ne idan aka yi ma bai zama gaibu gare ka ba abu ne na gaibu gare su duka amma shi Allah ya sanar da hadir da wannan gaibu kinan hadir ba gaibu sani ba an san da shi gaibu ne kai wani shi kullum na samun matsala da mutane wajen an ce annabi san gaibu ba sai annabi ne san gaibu ba sai suka ɗauko wani labari shi da yawa kuma a cikin bulan alisun na wani ya tsaya annabi san gaibu ya tsaya haka nan ya ta wuri ɗaya wuri guda bai bayani ta ce matsala me ya matsala shi ya da ruwayoyi ingantattu annan sada salama zai ba da labarin gaibu kada wanda bai wani san gaibu ba bai balla to wannan abu shi ne matsala abin da bayani ake da mas'ala wannan magana annabi san gaibu ba nasu qur'ani ne karara wanda ne la alimul ghaib ya wasu ne san gaibu ba wannan abu ne karara kuma na ce a sama kasa ba wani san gaibu gaba da Allah ko da da kowa to ya ake a nan sadama ya fita ake annabi ya ba da labarin da yau Allah masanin gaibu shi sanar da shi gaibu kuma na Allah ya ma annabawa haka saboda alama ce suna da alaka da alimul gaibu wa shahada shine hikimar Allah ka sanar da annabawa da gaibu da mutane wannan abun ba da gare shi ke ba abun ya kari wannan abun daga masanin gaibu kadai san wannan abun shine ya sanar da annabi iya ba da labarin gaibu lalle amma shi bisan gaibu ba ne a wajen Allah amma Allah yanzu ya bude gaibin gare shi ya san da shi shi ne magana kenan akwai gaibin sai ma da mama da wa cikin sai musulmi annabi zai baki cewa wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya hau minbari tun sallar asuba ya ce annabi ke ba su labarin abinda aka zai zai har tashin kiyama za abin da zai hadda suna wani lokaci hadda sunaye da wurare da garuruwa tun da sai iya ba labari za a yi kaza za a yi kaza iya wasu kun labarin gaibu abin da wakana abin sai a gaba ya ce azawar ta yi muna iya sama mun bari tun asuba ya sabka ba ya ce aka azawar ta zo aka sabka aka sani azawar ya koma iya basu labarin abin zai tashin kiyama ya ce aka aka yi azawar kare ya koma ya hagu la'asar ta yi ya da ta wada ba la'asar ya ce a alama na hafazu na wanda ya mukiya wata wani abu ya kamance ya zama da tana annan ya ba mu labarin shi har suna mutane har labarin kai bane kana ban labarin kaza abu da yawan labarin mu kai ba kai kirga ba ana ban labarin gaibu da yawa amma duk da haka ba ta san gaibu a Allah masan gaibu shi ya sanar da shi gaibun wannan dan ku san iya da alaka da Allah subhanahu wataala alim da gaibu wacce hada yanzu shi mana hadar Allah ya san da shi da wannan gaibu da Musa bai sani shi ne magana yanzu kenan hadar zai ga Musa alaihi salam dalilin duk wannan aikin uku ne wanda Musa ya inkari yace mishi amma safinatu fakaratul masakin wannan jirgi da kaga na cira da farko da muka hau jirgin musu talakawa ne wani shine hujjar magabata masu cewa miskin iya da akwai dan dama dama ba kaman fakir ba fakir ba ko bai talaka ne tankan takarya amma miskin ya bai dan hali akwai abin amma daidai ruwa daidai tsaki da iyawa ta ma'ana ma babu shi fakiri akwai wani abu amma me yasa nan hujja farko kaga miskini akwai wani abu kadan hannun shi fakiri ba kodi annabi sallallahu alaihi cikin addu'a shi iya addu'a Allahumma inni a'udhu bika min al-faqr Allah ya zama talauci Allah ka da faqr Allah ya faqr ko kaga annabi da mallai daga faqr amma ya ta'allama allama hini miskina wa amitni miskinan fashin fi zuwa masakin Allah ka rani miskini ka kashe ni miskini ka tana la miskinai kira annabi ya nemi tsari ga daya kirin fakar shine hadarin abu man me mazma azan da Allah da Allah ka sanya Allah lama Allah zaka Allah Allah Muhammad kafafan Allah ka sanya wata wata kutan Allah ka sanya abinci ke Muhammad me kutan ko kafafan daidai ruwa daidai saki bai huce ba gaba da ya yawa kun ba a ce babu komi wannan shine annabi ke rugo rayuwa tsaka tsakiya ba babu komi ba amma fakar hadari ne to wannan kuma shine hujja ta ta gaba cewa kaga waɗannan hasuna da wani abin transport na jirgin ruwa ko mai kyau ne ma iya wasu kai gani bai bari ba ka kenan ko a ce amma kuma ka ce masakin ka kenan miskini iya da wani abu mutum da ke da motar jigila ai akwai abin yi ko wani shi ne hujjar cewa maskinin iya dan wani abu hannun shi fakiri ne ma ko biye Allah ke da talauci ba kyau suka ce ya rasu da kana neman tsare wani da talauci ce kai talauci isa ka yi alƙawari ka saba ka yi kwana kana kayan mutane ka kwana ka sake hanya ka ci bai shi ba ka biya ba ko ka kwana ka ga mai shiga ka kwana dole ko ka sadda kai hadari ne sai ne bace yake da matsalar talauci iya sa alƙawari ka saba ya saka dewa ba Allah rama Allah kiyama shi ko kuma zan shi Allah Allah rama shi duniyar lahira da kiyata da shi yace kenan wannan wannan jirgi akan sanin masakin ta wasu talakawa ce ya amalu na dabar suna aikin jigila a cikin jirgin ruwa fa'aratu ana yi ba shi ne na so in ɓata ta me dalili wa kana wara'ahum na ce bayan su ma amma wata waya ta amamu ma na magana kenan a gaban su muka yi gaba akwai malikun akwai wani sarki azzalimi ya akuzu kullu sifin man kasaba in ji gibi ke kwaci yake kura ke shi ya labarin akwai sarki a gaba azzalimi wanda in yi gaba da kai da jikin ka mai kyau kwashi ya zai da ya zaya mata illa da an ganta ma dai ga ta nan dai tana da illa je a farta kai ga amfani mata cikin ne a zahiri banna ce amma amfani ne gare su kai yanzu ya ga musu dalilin cice jirgi ya ce wa amman gulam amma wannan yaro da ka gana kashi وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا
fa'aradna فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما
wa ammal gulam amma wannan yaro da kaga na kashe fa kana abawahu mu'minai uwayen yaron mu'mine ne uwa da uba mai yaro da ya rata da uwayen kasan san na ya kai da mutum ga komi yace fa khashina an yudhikahuma mughyana wa kufra muka tsoron wannan yaron muka tsoron wannan yaron zai kai ga uwayen wannan ya kai su tsallake iyaka ba da kai kawo ce ma Allah kina kun zai kai yanzu ke san da na uwaye yanzu ke san shi kawuri ne amma zai kai uwaye su ma su kawurce ma Allah dalilin haka ya shi umarni ya kashe shi kai dalili kenan sai ya kashe shi kwara kina kan wannan Allah ne ga dalili kuma dan ga gaba yace dalilin wannan halin uwaye da halin yaro fa aradna an yubdilahuma rabbuhuma khairan shi muka yi niyin a kashe wannan yaro ubangiji sai ya canza musu wani yaro da ya yi wannan lalatacce kawo rata ruwan mata kawo ne ne cikin sai bukhari kenan fa'aradna an yi mudila kuma rabu ma kare minu zakatan wa akwara bauru Allah canza musu yaro mahihici akan wannan kafiri a ba su yaro na kwarai na gari mai sadar da zumunta ka dalilin da ya sa na kashe wancan yaro ka ji ko dalilin ko hankali gama gargare ne ne za mu ja gaba gama akan me yasa haka na jiki
وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا
yanzu dalili na uku magana katanga ko yace wa ammal jidaru ita waccan katanga da ka gana ta da fa kana li ghulamaini yatimaini fil madina katanga ce ta wasu yara ƙanana marayu a cikin wannan gari da suka hana mu abincin bakunta amma wa kana ta'atahu kanzul lahumma a wannan katanga a ƙasanta akwai wata taska ta arziki ta wannan yara marayu wanda kenan barin katangar ta faɗi za a gani shi kuma ana so a tsare musu abin har su girma sai ce gaya maka abin cewa wa kana abu huma salih uban waɗannan yara guda biyu uba ne na gari mutumin kwarai don shi ne hujjar cewa mutumin kwarai allah na jera mai bayan shi shi ne cikin magabata ina ga umar bin aziz lokacin da zai mutu iya aminu mubinin da daular islamiyya kun mai ƙari su tunzar kai daidai wata wasiya za kama diyanka a cikin dukiya basu da bakar haji komi ba haka kai wasiya samun abu da yawa ya ce a'a to wannan tsiyanawa idan mutanen banza ne na ware wata dukiya na aji musu ke na taimaka masa ban Allah kai sai musu zama kaga masa ban Allah idan kuma tsiyana ɗiyan kware ne Allah bai tawalla salih Allah shi ne cikinta mutanen kware a takaice da kenan wannan wannan aya hujja ce kan cewa Allah na kula da ba iyalanka bayan ka mutu kai na kwarai magana kenan kan dalilin cewa kana abu ma saliha dalilin uban su iya na kwarai kuma yar da karama musu kai Allah ya musu wannan kariya ta dukiyar su fa arada rabbuka an yabluga ashuddahuma kenan ubangiji ubangiji da Musa ya so wannan yaran a tsare dukiyar su har su kai suka kashin su in kalin zai shiga wastakharija kanzahuma Allah musu shiri idan haka yau sai shiga za su gano da dukiyar su da kansu fito da wannan dukiya taska ta kasan wannan katanga da aka koyi su shi da sababin ka'abar katangar ta fado aka ce in tada ta ko na tada ta kuma wannan abin gaba da ce rahmatan min rabbik wata rahama ta musamman daga ubangijinka yace amma ka sani wa ma fa'altu an amri wannan abu ba na yi bane ba da karan kaina ni khadir da kawarnin Allah shine hujjar annabin Allah ne bi ba da ra'ayin shi da kanshi ilimin shi a shi cin kashi kisa ya karantar da mu iya ɗaukar umarni daga Allah kai tsaye subhanahu ito Musa ذلك التأويل ما لم تستطع عليه صبر wannan abin da baka labari kan jirgin ruwa kan yaro kan wannan katanga shine abin da ka kasa hakuri yayi da aka ki tafsa kai ya mun zo karshen kisa Allah kai barka insha Allah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته